وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah mutum sarki ya kawo mana rana ta Laraba sha hudu ga watan Safar hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da takwas a kalandar miladiya kuma ashirin da tara ga watan bakwai biyu da ashirin da shida karatu wani na laraba da kusan sati biyu samun karatu ba kenan saboda yanayin gari muna karatu a wannan littafi na asurarin bahiya na الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى wanda wannan kuma shine darasin mu na tasa'in kenan daidai kusan da muna cikin kitabul qada'i littafin alƙalanci littafin da yake magana akan ka'idojin da za a kiyaye ga wanda za a nada alƙali da hukunce-hukuncen da suka shafi shi wanda aka nada a matsayin alkali da abin da ke gare shi da kuma abin da yake kan shi. Za mu tashin da yake maganar ababen da aka haramta wa alkali ya ce wata harumu alayyar rishwatu an haramta mashi karɓar rashawa. wannan kalmar ta ar-rashwa ana karanta ta da fathar ra'u ko a karanta ta da kasrar ra'u na ce ar-rishwa ko kuma a karanta ta da gamma ga ra'un din a ce ar-rushwa wannan shine musallatun musallatun min al-musallatat al-asma bi ittifaq al-ma'ana kalmomi ne guda uku ga suna amma sun yi tarayya a ma'ana to amma idan aka ce arrasha da arrisha da arrusha shi kuma kowane da bambanci to wata haruma alayhi rishwatu ko rashwatu ko rushwa haramun ne gare shi ya karbi cin hanci baya halatta ga alkali ya karbi cin hanci to shi alkali akwai kuɗaɗe da suke zuwa hannun shi الشيخ العلامة محمد ابن إسماعيل الصنعاني أبو عبد الله للكتاب سبل السلام yake cewa wa hasu ma ya akuru kul qadatu min al amwali ala arba'ati aqsani duk mafi kololuwar abinda alkali zai karba na duniya in ka hango alkali na kirgawa in ka hango wani sabuwa a kan shi in ka hango wani abinci a tuɗe shi in ka hango wani sabuwar kaya ko me ka gani na dukiya da alƙali ya mallaka ta ɗayan gudun kuma kafin kai hukunci dole ka tantance ɗayan gudun zai iya yi wa ya halasta zai iya yi wa bai halasta ba to shi ne limamu sana'ani ce wa hafizu ma ya akuru ko za su min al'amwali ala arba'ati a kasani gida uku na farko wani lokaci alkali na karban arrishi wa daidai fara don manyan sai a hankali yanzu nan a karbe ta a juya hukunci a bada hukunci a ja hukunci a jinkirta hukunci ko da za a yanke daidai duka yana cikin rashuwa shi ne abinda mutum zai karba don yi wani abu aka da ce ko dai alhaji rashawa ya karba wa hadiyatu ko kuma hadiya ce ya karba kyauta ce ya karba to ita kyauta ba a haramta ta ga alkali wani lokaci wani lokaci kuma ana haramta ta alkali ba kyautar ake kallo ba to ai buhun doya kawai ya bashi ai buhun dankali kawai ya bashi ai tayan mota kawai ya bashi a ai faci kawai ya bashi ai dukkan katar din ruwa ya kai mashi dubu a baki ake kallo ba abinda ake kallo shi ne wa ya bada kyauta yanzu a karkashin kyauta shi ake kallo shi kenan sai aka ce a wannan da kai da shi abokai ne abokata su wani sha'anin shi ya tashi kana mashi alherai da kyaututtuka ma ka samu wani matsayi haka nan kana miki alherai da kyaututtuka shi ma kamar haka yana kan alƙalin shi yana shari'a sai zo aurar da ya ka sai minerals ka sai ruwa ka yi kabobin shinkafa kai waye kai waye hidindimu wannan ya halatta saboda ne kyauta ce da dama ka saba mashi kafin na malaka amma duk wanda bai saba mashi kyauta ba ko ba saba kyauti ce ya wasu zagaya wani kyauta tsakanin sai da ya zama alkali ya kai mai wannan haramun yanzu kana shugaban jam'iyya duk wanda ya samu maka alheri ya halatta ka karɓa ko bayan ka zama amma yana kallon ka kana wucewa a ƙasa a gaba ka mutu ya dai ka ila sama amma ko asiri ba ka ba sai da ya ga sanarwa a breaking news sai kawai sai ce ga ɗin shadda na ne na ne jiya kana kallo na ina kai makarkata ya kusa ba riga to idan haka alƙali ba laifi ya karɓi kyautar wanda suka saba yi wa juna kyauta kafin alƙalanci duk wanda ba shi wani ya ba shi kyauta ya karɓa ya ci so annada ka tujoni ko annada ka ga kadi annada ka grand kadi ko sai ka gaba wani shinkafa ko wani ma ya tashi hadda mota kai yara makaranta kai ma ba a kai ka ba sai na ga da an kai kama da baka zama alkali ba da yanzu kai tsauraran alkali mana da tsauraran wanda alkali ya daure ne su da ka duk wanda kuka saba kyauta kafin man sai bulkaza babu laifi za ka iya karɓar kuɗi to alƙali ka hango shi da wani abu wani lokaci kan iya zama kyauta ka ga dai ka ga an ba alƙali kyauta ka tuka yanke hukunci sai ka tantance mana da kuɗi waje ba da kyautar a ai dama ai abokin shi ne ai dan uwan shi ne ai makocin shi ne ai sun saba labar alƙali ya ce halal ka kudu wa hani an mariya na Thank you. malama ta samu yara ne kasance iyayen yara wajen da duk ya yi da shafi da shi kusa suka samu da wani abubuwa da a gida to shi ne su bai wani wani abin su karɓa da suna kawo da gida ta yi da shi ne shi a shi wannan ya halatta kawai dai kada ya tasiri da shi ne ka'idar kada yi tasiri wajen yi wa yara hadda eh man do karba hadari ya taso sai a ce bari a fara da yayin da suke ba da kyauta in ruwa ya cike ajin kuma wannan bari sai rana ya ce saboda mun kawo kyauta wato kaga ya yi tasiri kar ya canza jadawali kar ya canza tsarin da aka yi haka ne ya halatta yi to abu na uku da yake shiga hannun alkali shine hujjar salari salari na shiga hannun shi su sai ga shi kuma menene doka ta ce ka hango shi da katon gida kai ka ce kagan su ko alƙalin nan mace a a salarin shi nan salarin shi da kauri duk ne za ka halar sannan sai kuma wani na gudu shi ne arziki a noma yi noma yi Allah ya samu abin albarka a kiwo yi Allah ya samu abin albarka a kirada ya yi da wasu mudaraba ya yi gida ya ba haya ya yi kar yau wannan rizkun ne a takafin lahu irai daya kudin nan shine hanyoyin da dukiya ke shiga ke shiga hannun alkali suna cewa ana ba shi rashuwa ne da ya hukuma lahul hakimu bi ghairil haqqi dan shi ne ba da rashawar a ce shi ke da gaskiya fa hiya haramun alal akhiri wal mu'ti da wanda ya ba da rakawar da wanda ya karɓa su sun yi haram baya halatta a bayar wa in kanat li yahkuma lahu bil haqqi ala garinihi fa hiya haramun ala al hakim dun al mu'ti amma idan shi ce da gaskiya sai ya fahimci cewa alƙalin nan ba zai ba shi gaskiya ba sai ya dan ya famu shi wani abu sai ya famu shi wannan dukiyar da alƙali ya ci su hutu ce haramun zai kuma biya ta yawan malayan ba kuma wala ba shi wannan da ya ba tun da bai da wani zaɓi sai wannan da ya halatta a gare shi zai iya bayarwa sannan na biyu shine hadiya fa in kana min mayyu hadiya kamar da yake fara ta haru da kadamu a wanda ya saba bashi babu da yake ci gaba da bashi in kana la yuhi ilai illa ba ta wilaya fa in kana min ma la hukumata bainahu wa baina ahadin inda hujjat wa qurihat wa karihat masu ba alƙalai kyauta kamar yace jinsi biyu ne akwai wanda sun saba mu'amalar kyauta nan kai tsaye ya halatta akwai wanda shi ko ba saba mu'amalar kyauta ba to su ma ana raba su gida biyu kila bai da wani kes a kotu to ya halatta ya ba alƙali kyauta amma makauni ne a za ko masu wayo ko ana kawo sabon alƙali ba kes ɗin komai ko sai kai na kyaututtuka yaran kai dade nan karkara ai wannan abinci zai maka amfani sai ga kudin doya sai ga kwandon tumatir sai ga manyan zakaru sai ga ragon layya sai ga kwanan inabi kaga bayan wata hudu kuma ran nan sai ta ɗibo wannan mutumin ba sai ga ta kota me zai fara tunawa buhun doya lallai an cinye buhun doya amma sai zai fara yi yau wasu ya zai fara yi to kaga irin wannan shi yasa aka karhanta wanda kuma dama shi yana da kisa a gaban shi kwata kwata baya halatta ya kalli kyautar shi kujera kuma shi ne abin da aka saba bashi daga baitul mali ko abin da ake bashi na na na, na rawati ko rati salari to malam ne ce wata haruma alaihi rishwa haramun ne ga alkali ya karbi a rashawa wannan rashawar akan yi ta bil ma'al ko bil ja Allah mutum sarki ya ana ya haramta mana tashi mai ci dukiyar tashi da barna wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tubdu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil haqq bil ithmi wa antum ta'lamun لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بايع على الساعة كي وتدوك يا زواب الكعلي دم سجوية الكنج والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا daga cikin dukiyoyin da suka haramta akwai kyautar da aka bashi kyautarta saboda ya zama alƙali kana ta yawo a cikin mutane kanta da kirci da yunwa da babu sun wa mutum auren zobe ba wanda ya ba ko bandana don na da cewa an naɗa karkari sai ga kyaututtuka duk wanda ya kawo maka karkara da ya zo sai ka ce wani kai ma ashe maƙin ne ka gwasa ne shi ka ki karba za ka suna tsoron ka a kotu kuma za ga duk an san alƙala wata na ina muna hira da wani lauya yake ce ma mala yake ce ma shi iya sanin shi mutum mutum kaza ne ya yi da su a garin nan alƙalan da ba yan kamuya ba ne da ce duk yawan mutanen nan namu hatta mai tambarin sallar nan a goge sai ha wannan yana cikin manya duk suna karɓa kenan dokar mutum ya zama haka wannan wannan rashawar da yake magana ba wai ta shafi alƙali kawai da mu muka fahimta alƙali ba malamin makaranta alƙali ne kar ya karɓa kyauta wasu mista ka fara wa yara na gidan sai sai wannan ya zo maka da kyauta wai daga gidan sai yake baban shi sai a baka dubu ɗari biyu ce idan an zo siye kawai sai ka hango sunan baba sai ka ƙara ma yaran nan maki bai tsaba yaran nan na da kirki in ya cika ce ka gani ko ka ga yaro mai kokari sai ka ga 20 over 20 40 over 40 idan yaron ya fadi ne zai ce yanzu haka akwai abin da ke damun yaron nan inda za a ce ne mai tana ci dai sai ya ba shi makin kaddara duk ya ba shi makin wake to kaga tun farko akwai shubuhan kenan shi yasa kada a karba ya samu ma mutum yana shugabanci don sauka mu ke takar da karba kai ma alƙalin yan lokaci wa alaikum assalam wa rahmatullah na eh shi ma yake iya zama rishuwa da lillahi kenan rakawa da alfarma ko tashi ko ta wani in cikin abin da yake sabon Allah ne haramun ne kuma zai biya in kuma ci abin da yake da ma halal ne ko yanayi ne da su dan kasa ya wajen sassan ko ko lizin da haka irin wannan zai zama babu dai babu dai wani masallaci can sassan kana zuwa jami'an tsaro sun tafi shi ne ka da bincike kai baka san dalili ba ba kai ma sai ka je ka shiga dan ka rika zuwa masallacin ka akan kai ma sun tara wani shi ma ka cece shi to wannan babu laifi babu laifi an ce ce ga ina ga suna harka bari in shiga sai mutum ya shiga ya ci hanci ya ci kunni ya ci kwakwalwa to kaga wannan shi asalan haramun ne dalilin shigar shi ita kyautar da ake ba ma mulki kyautar da ake ba alƙalai ana ce mata rishuwa kyautar da ake ba masu mulki da masu riƙe da wani muƙami ko ofis ita kuma ana ce mata hadaya na umma idan yanzu gwamnatin karamar hukuma ta ɗauke ka a ɓangaren agri ta ce za ta rage biyan ka dubu ashirin kuma kullum a kwana hudu sai ka je sakatariya daga nan zuwa dogarawa sai ka yadda ka sa hannu a sabtat sabtat ka yadda ka rubuta aiwa da kaza ai na yadda ka kuma ba za ta ishe ka ba daga can sai ce tun da kai kana nan wajen ne rika gangarawa fadamu fadamun nan kana nuna musu da shawarwari da haska musu noman taruhu noman tumatir noman wane ne noman wane ne to wannan aikin da aka tura ka duk wanda ya baka tumatir in ka karɓa ka a dalilin maliki kila za ka ce tuwaye salarin bai isa ka a tuwari ka yi ka iya cewa ita gwamnati masu take a ritaya ko sai dai ka rubuta ba za ka yi ba ko kuma ka je ka samu wanda ya baka aiki da kiran ka ya dace ko dai ku kara ma kuɗi ko in bari in ba su san ka sai a ce shi ke nan ma dama an yawa in kuma suna son ka ya ce a wani zauna bari ni maka kayi amma in har kai da za ka yi to ba ka da hurumin da za ka zo ka ce kuma abin ya yi maka kaɗan wai wata ana kan hadaya na Uthman ko kuma ka fake da ofishinka ka samu wasu abubuwa shi ma hadaya na Uthman ne bai ce lallai kira kada wani mutum ya zo da rakumi na mashruri ko saniya na kuka ko akuya na meme dinta wai ce na neman taimako wallahi annabi ce ba zan saurari kowa ba hadisin nan a cikin sahihaini hadisin sayyidina abi hurairata daka ba za a alkali ba zai karɓa kyauta ba allati uhiyat ilayhi li ajli kawnihi qadiya wata aka kawo miki saboda shi alkali ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa cikin hadisin abi hurairah da imam tirmidhi da ahmad suka ruwaito la'anat la'anatullahi ala rashi wal murtashi fil hukmi inuwar Allah ta tabbata ga mai karɓar cin hanci da mai ba da cin hanci a lokacin hukunci baya halatta kada ka bayar kada ka karba kar ka karfafa bayarwar kar kuma ka karfafa karbar ya ce wala ya zuzu lahul hukumu halala gazabi baya halatta ga alkali ya hukunci lokacin da yake cikin fushi wani akwai hadisi a cikin bukari da muslim hadisan abubakar duk sadda alkali ya yi fushi kawai a tashi hukunci a tashi hukunci wannan hushin aka fi shi ma da a tashi hukunci yana cikin farin ciki mai tsanani a dakatar da hukunci yana ofis ne yana shigowa yana a duk a dakatar hakan yana cikin tsananin fushi to da yana cikin fushi ba zai adalci ba ba zai adalci ba shike na misali yanzu kawai yana cikin fushi ne aka yi na bata mashi rai wallahi jiya jiya wasu barayi ne yan daba suka shiga gidan shi karkashin tawagar wani sai kuma ya zo ranshi a bace ya zo kotu da safe ya ga ce to yanzu shari'ar mu ta wani ce ya ga sunan ka yayi daidai da sunan jagoran yan daba jiya in ba ya samu farashin gora da ya mutu kaga yadda ai ai malamai suna lillahi wani mutumin ne zai kwafke ka ko kuma yana cikin tsananin farin ciki tsananin farin ciki to shi ma ba zai hukunci ba hakan yana jin tsananin yunwa ba zai farin ciki ba zai hukunci ba haka in yana jin gajiya ya gaji ya gaji a tashi sai ka zaga mutum da ya kware shi ke juya shara da safe da ke tsoron kai da muna da shari'u guda goma an yi biyar sai mun ta alƙali ya gaji kawai sai ce ko shi ke an tashi jama'a sai gobe ko kuma gobe a dawo a kashe dindin wanda aka ce za a kira ta ba a kira ba to sai dai su yi hakuri kenan to lallai alƙali ana so kada ya yi hukunci lokacin fushi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqdi yanna hakimun bayna nayi wa huwa ghadban wannan hadisin ma hukum ne a kada wani yayi hukunci kada wani mai hukunci hukunci tsakanin mutane guda biyu alhali yana cikin fushi har uba har malami har mai hukunci ko ma waye wani mai ɗaukar sentiment ɗan sanda ne wani jami'in tsaro in ya riga ya fushi to gaba ɗaya baya halatta ya zartar da kowane irin hukunci abinda ake tsammani ba zai taɓa adalci ba alaikum salam wa rahmatullah na'am hadda malami
Thank you.
shi ma bai kamata ya hukunci ba zai iya tambayar sunan kashiyan ya daina sunan ɗaya masu abin nan ya mai abin nan za a ce ba shi kam a karɓar hukuncin sulhun da waye da aka karɓa kar yayi wannan wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la yaqdi yanna hakimun bayna sunnayhi wa huwa ghadban gashi kuma a cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim to kuma a cikin bukhari da muslim din ai akwai hadisin abdullahi dan zubair wanda ya samo shi daga baban shi ko mahaifi shi az-zubair ibn al-awwam me ya faru annahu tasama huwa wa ansariyun da azubair da wani mutumin madina sun kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan ya kai kara suna da wata yar husuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lis zubair ya ce wa iski ya zubair thumma arsil al ma'a ila akhika jayayyar da suke suna noma rani ne idan suka zo za su yi ban ruwa to dole dai ɗaya ya fara in ɗaya ka misali a ce ruwa na fitowa ta nan ga fadamar ka nan ga ta wani hata ko dai kai da kake farko ka haƙura kada ka yi ruwan ya wuce gonar ka na gaban ka yi ko kuma na gaban ka ya haƙura kai ka yi gobe sai ya yi ka gama sai ya yi to sai sai jayayya ta kaure tsakanin mutumin madina da azubar bin la'awa shi mutum madina ce duk da kai ne a farko bai kamata kai ba sai na gama sai shari'a sai ta fito wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa aka karanta wa annabi koke ya tambaye su kowa ya yadda haka kis din nan yake sai ya ce iski ya zubairu ya zubairu ko ma fadama ka fara shayar da shukarka kuma arsil ma'a ila akhika in ka gama sai ka saki ruwan zuwa ga na gaba da kai dan uwanka to mutumin madina nan faga da bal ansari kawai sai ya fushi a ga mutum sai ya magana ba har yanzu kuma a mutane za ka gani kuma galiban kana gane mutum ya rufe iya magana shi galiba ba a gane tsakarai ko sahuhu a riga ba a gane ba shi salman shafi yake cewa da a ce za mu ja bakin duka duniya ne shiru zai wuya ka iya gane masu hankali za ka iya ba da ajaran za ka iya ba da ajiya ranka a hannun gauna amma daga buɗe baki ne sai ka gano wannan santoni ne na kare ne to daga magana kai wannan mutumi sai ya bushe sai ballo magana sai ballo magana shine sai yake cewa sai annabi ya fahimci mutumin nan bai ji daɗin hukuncin nan ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى اخيك يا زبير sai ka shayar da gonar ka ɗan ruwan da ya rabu ka cikin madan uwanka faga ne bal ansari mutum ne sake hasala sai ce ya rasulullah an ka nabna ammatik wato kayi man da ka zalunce ni ne ka ce ya fara shayarwa dan yana ɗan guguwanka wato yar gida za ka yi kagan alƙalan mu ne yanzu ne kamata a yi ko wani kawai a tashi a tashi kar a yi hukuncin to nan take fatalau wani wajibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar annabi ta canza sai fuskar annabi ta canza kawai sai ya canza hukuncin ya ma zan yana farko da ya waigo sai ya ce iski ya zubairu zubairu koma gonan nan madaman nan ka shayar da shukarka in ka gama shayarwa sun mahaɗi silma'a ka tara ruwan ka ana shukewa hatta ya huda ilal judu har sai ya koma can bangon da ya fito eh fadama ka shukarka ta bushe Allah ya kara to aka ce to ai gashi annabi na cikin bushe har ya yi hukunci mai taushi-taushi ya dawo ya yi mai zafi-zafi suka ce e shi annabi ma'asumi ne fushi bai canza shi wani zai ce ga ga shi ya canza da wannan ai ba canza hukunci ne ba shi wanda aka yi hukuncin ne ya nemi a canza hukunci to da rashin kunya yi kuma ka koyi kotu ba ta daukar abin nan ko ba ta daukar rini wani mutum ya zo ya zai wani mutum ya cikin kotu ya ce a sai doya aka ce mashi alkali ya ce a daina ala sai alkali ya ce tallar doya sai alkali ce a shigo da shi sai aka shigo da shi alkali ya ce to za a daure ka zuwa matashi idan ka daidai dan kawai na ce a sai doya sai ce to sai karshen weekend sai monday daga a sai doya sai ce sai kayi sati da sai to ranka ne da sai doyoyi wanda fahimci karfin a sai doya ce ba su alƙalai ce ka daure shi sai sirrin ne magana za a iya haka kalma ɗaya ce in ka faɗa wa alƙali ba baya halatta ya ɗaure ko ya wulaƙanta ka shi ne ka ce ma alƙali a ji tsoron Allah in ta ce mai ce ranka ya daɗe a ji tsoron Allah sai bai kamata ya ɗaure ka ba kalmar na da nauyi bayan ka ce an yara ka yi ka karɓa wasu shi ne wasu shi baka ce ɗaure ka zai ya halitta to da ka ba a rashin kunya shari'a ce shari'a ce da ka a nan wurin ba annabi bane ya canza hukunci shi wancan balan tsari shi ne na canza hukunci kai ka taɓa gana annabi ya zalunci yana da zalunci ai ba haka zai yi ba madinan ma garin zai ma zo garin ku ne bai zo garin ku ba ko kuma da ya zo garin ku ba cin muku dorin mugun zazzabi bai kashe mutane ba da wanda ya kyale ku da shi ba da dai daga hannu sai ce ya Allah mu lan mu muhajiru na Allah ka tsare mu daga fitinar zazzabin Madina amma sai ce ya Allah ka tafiyar da zazzabin Madina har da su suka amfana kuma in ka karanta yaban da aka yi musu duk ba albarkacin shi bane wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim shi yabo ne aka yi musu ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة annabi da yace ka je Zubairu ka shayar da gonarka kana gamawa ka datsa ruwan har ya koma kwani har ya koma inda ya fito suka ce shi annabi ma'sumun fi ghadabihi wa ridai da yardar shi da fushin shi baya sa yayi abin da bai kamata ba fa innal ghadaba yaqulu bainahu wa bainal haqqi wa yahtalifu halal ghadab da haka dai alƙali yana cikin fushi ba zai yi hukunci ba wa alayhi taswiyatu bainal khasmayn wajibi ne ya daidaita tsakanin waɗanda ake jayayya da kuma su kawo ƙara idan aka kawo maka ƙarar mutane guda biyu duk hukunci duk yadda ka aje su a wuri iri ɗaya ka ba su dama iri ɗaya kar ka zo ka ce to kaiwa da akai yana gama bayanin ka yanke hukunci a sannan za ka ajiye suka ce to kai zauna a nan ka zauna nan kada ka zo ka ce kai wane ah wai kai ne kuke shari'a da wani kawo na sai ka zauna ta kusa da kai shi kuma wancan na can a keji ba adalci ka ajiye su a wuri ɗaya inda kawai ake nuna bambanci shine illa idan kana ahaduhuma kafira sai idan ɗayan su kafiri ne sai aje musulmi fi manzilatihi wa hada fi manzilatihi aw hada fi makanihi wa zalika fi makani sai aje kowa a matsayin da ya dace da shi akwai hadisin Ali dan Abi Talib da Imam Ahmad ya fitar da hakim annahu jalasa bi jambi shurayhi fi khusumatin lahu ma yahudi ya zauna a gefen shurayhi lokacin da yake wata husuma tare da wani da yahudi fa kana law kana asli musliman jalasa معه بين يديك ولكني سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجالس يا جي يا كي كارا sai shi musulmi ne kuma yana shari'a da bai wuce sai je ya zauna cikin babban mutum ne sai je ya zauna can sama inda alkali ke zama sai kwamen yake cewa baicin wanda muke shari'a da shi ba yahudi ne da ban gonin na zauna ba da dole can kasa inda ya zauna can zan zauna saboda mu zama an samar da almusawa an samar da daidai wasama'u minhuma qabla alqada'i wajibi ne ya saurare su gaba ɗaya kafin ya yanke hukunci annabi sulaiman annabi da ko ba haka yi gaggawar hukunci ba abu ya zama kuma aka ne inna hadha akhiku tis'un wa tis'una na'aja ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب kawai wannan ya fi kuka wannan ya wanda take ƙara bulbul wanda yake ƙara a sushe sai da gani wannan talaka ne wannan mawadaci ne sai mai ƙaran ne sai talakan ne ce ya annabin Allah wannan mutumin tumakai yake da su casa'in da tara wai yadda yadda nake da ita ina ɗan tasar madara wai ita ce yake cewa wai in dawo mashi da ita in ba shi ita wa azzali fil fiqh ya matsa man a magana duk in mun haɗu duk yan mun haɗu da gani sai ya aiki me ya kamata annabi dauda yi ya je ɗaya da ya buɗe baki sai ce fa kala laqad zala maka bi su'alin na ajabika ila ni'am inna kathiran min al-khulafa'i يبكي بعضهم على بعض إلى الذين أهم كأيتي وي وي وي أيقو أن مسلم الظالمين تسأل إذا ترى مخيشي شباب والله يا ظالم شيك ليلي منك باش يتكي يا كبراتا دعما مكي يوم أبو من والله ساشن الظالمين kenan aka kwace aka hana wannan mutumi din ya fice ku gida annabi Sulaiman ya hadu da yawo sai baban koma ai bari ka yadda abin ya faru wannan mutum yana da tumaki guda ɗaya sai kira wannan talakai cewa da na buga yanayin gari kana da bukatar ka samu abinci to abin da za a yi ka ɗauki tinkiya ɗaya nan da lokaci kaza sai ka dawo man da ita ce ya gode ya gode ya ɗauki tinkiya ɗaya suka yarda nan da wata biyu ko wata biyu ya kare wata uku ya kare aka shiga na uku alhaji ya ce tinkiya ba ko shi ne kawai sai maka da kuɗi yanzu wa ke da gaskiya mai kuɗi waye mara gaskiya zalimin talaka sai ka dan ka ga yanke hukunci karka zo ka ce a dike wa ka ga mutum mutu mutu shi ne azzalimin sai ka wa ka ga shi bulbul fes kuma shi ne salihin bawa to ana so idan alkali zai hukunci to ya zartar da ya saurari kowane bangare النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مع يوسف بن أبي يا علي إذا جلس إليك الرحمن إذا ما كان فيك دون أكرمك فلا تقضي بينهما kada ka yi hujja tsakanin su hatta ta kuma aminan akhari kama sami ka ne da awwali har sai ka ji ta bakin na biyun kamar yadda ka ji ta bakin na farko فإنك إن فعلت ذلك تبين لك القضاء إذا هر كي هكا ذاك يغاني إلو كنت دلاتي وأن مقاقري وكا da taimakon Allah da ka samu zai taimake ka kasa ko wanda zai zalunci amma zai tsara magana ko a midiya zan kaji magana ita dama zan cika midiya fiye da rabi sun fi kusa da ƙarya da ka an na gaskiyar karka yadda da ka yi samun wani ya zo ya tsara zance an zalunce su an kwace musu filaye shi yanzu ta farki gidan shi ba aka biyo da titi in ka je ka tsauna ka rasa ba sai ka biya shi wani kyau kuɗin gonan da aka biya shi ninkin ta uku ya tsaya gidan nashi kuma an biya shi sama da shekara uku ana tsaye wata na kayi biya gida shi shi ne ka tafi na kawai su ta share wani shi ne sai da midiya kullum gwamnati an zalima da ka na gaya tana kai na kuka ba hukunci da ka yi kima eh wani lokaci shi ma talakan kamar karuwa ne ita ce za ta mare ka ta riga ka kai kara ta mare ka kuma ta faɗa ihu cewa ka mare ta yasa yasa suke cewa masu hikima suke cewa in ka fahimci wani yanayi zai rikice to ka zama kai ne za a kai karar ya zama ka dama dama ko kuma in za ka iya haɗawa su ka fahimci ga wani ƙaton mutum in ya damƙe ka ya maka ka a kasa ya zauna inda za ka iya karerewa kai tsalle ka kashe shi da mari yanzu kes ɗin zai koma ya cuce ka ya karera ya ka wai don ka mari yanzu labarin da za a ɗauka wani ɗan gajeren mutum ya maru mutum ne shi ne kawai frontex labari ya kare ya yi yani ya girman shi ya dade ma dan wani mutum ya mare shi ba ba za ka zo kai ka karya shi ba to auna za ka ce ka tufe na za ka bulle wata kasuwa ce za ka iya ci da haka dai ko yara yanzu idan ka kira sun yi laifi ai za ka ga a yara akwai wanda gwani ne wajen iya jayayya gwani ne abu aka ba su kowa daidai ya cinye nashi ya karka nasu ya raba biyu ya ba su rabi ya maza ya cinye kuma sai ya gugu mun baba baba ga wani nan zai so ya ce wai na raba na ci mashi shi ya sa yara su hukuncin su gaɗan sha bambam idan za ka yi yara hukunci ya zama da su suna haɗi yara ba sa ƙarya in dai ka cin masa kawai ana rigima wannan ibiyar ɗin shi ne wannan kar ka yadda wani babba ya shiga kar ka yadda su shiga gida su fito da kaza a lokacin ce kai biyar nan tawaye idan su duka suka haɗu ko kan su suka ce gaskiya tawana ce wala ta ce ta ce yara ba sa karya ta nan to kowa in ya zo ka saurare shi menene damuwarka ya aka yi to yi bayani sai dosa bayani ya dosa bayani ya dosa bayani bayan ka gama sai ka ce to kai kuma wani fa لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ذكر الجنة أمنا ويجب عليه تسهيل الحجاج يا وجب أغريش يسستو تشامي معنى الكالي وشوغبا أنا سو يسستو تردى hijabi shi a tsakanin shi da mutane me yake nufi da sassautar da hijabi kar ka zama kana da wuyar gani ka sassautar da abin nan ɗinka haka ake son shugabanni shugaba ya zama mai saukin kai a tsohuwar daular su tun ba a san demokaradiyya ba wani sarkinsu da aka taɓa yi na jahiliya mulki shi ya kafiri ya tara yan fadar shi ya ce duk wanda yake so ya gani da babban shi ya zo ya gani duk wasu suka riga jaye kamata a bar shugaban kowa zai gan shi ba ai za a hana jaye kuma ya labe na so ya huta hasana nan na kan mutane fiye da rabin mutanen kirki da su fashe su banka sai wannan ya iska abincin shi kawai ya ke kuma yana ga wannan duk muna da misalan su wanda ke rike ma wani shugaba da kayan gwamnati da fadi ko aka samu sauyi kuma shi zai rika tona asiri sai kowa ya san yadda muke da shi ni kai na bai taɓa komai ba kuma kullum kuna tare kuma ka ce wuce maka komai ba ka sai gona ka sai fadama ka gina gida ka ce wuce maka komai ba ya sa shugaba ne kyau ya samar da wasu a gefe da za su iya faɗa musu gaskiya muawiya haka fadawa suka kewaye shi amma ka samu wani cikin sahabbai ya je ya rika faɗa mashi gaskiya fadawa suka yi kuro wanda mutumin bai da kunya ce kai ba ku da kunya kai sun san kowa sahabi ne ko mun san me kuka biyo shi ko mun san me yake cewa to da ka shi alkali ya zama ne ya kowa ne ya gani shi shi wancan shugaba a ƙasar china da ya bai wa dogarai da sauran ma'aikatan gidan gwamnati umarni sai ba sa yi ko sai fitar da wata ka'ida sai ya shelanta wa ƙasar gaba ɗaya cewa ya jama'a duk wanda yake so ya gani kawai sai doka jar riga kawai ka je ka doka jar riga sai ya ba da doka duk sadda aka ga mai jan riga ya sun karo gidan gwamnati a gyanin shi kaga yanzu ba mutum da ya bane da ya yi kowa ne aka ga ya zo an hana shi duniya za ta ɗauka kawai dai ku security a iya tantancewa a sa kyamara a sa kana a sa waye duk za a iya yin wannan ba da yin haka yi wannan to da yadda al'amuran suka lalace to idan mutum ya taho sai ya je sai ya gara da shi president ko sarki balkani ma haka ake so ya zama yusayyidu da ijaba yana sassautar da shamakin da ke tsakanin shi da mutane akwai hadisin amr ibn murra wanda al-imam Ahmad da al-imam Tirmidhi da Hakim suka ruwaito da al-imam al-Bazzar yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tamamin imanin awwalin yughliqu babu duna zabil hajati wala kull wala khalla babu wani shugaba wanda yake kulla kofar shi yana hana mutane ganin shi ma'abuta bukata walhalla da wanda suka shiga tsananin damuwa wal maskana da wanda talauci ya baibaye su illa agalaqa Allahu baba samai duna allati wa hadati wa maskanati a ce sai Allah ya toshe mashi kofofin sama an hana shi shiga da bukatun shi masu tsananin nan da bukatun shi ne yau da kullum da talaucin da yake fama da shi wani lafazan da yake cewa kuma da yanzu cikin hadisin abu maryam ne al-asli ko man tawalla shay'an min al-muslimin fahtajaba an hajatihi wanda Allah ya tabbatar mishi da al'amarin al'ummar musulmi sai ya sha makance su daga bukatu wa faqari inda kai mashi labarin talaucin ita jaba Allahu anhu duna hajati Allah zai yi da tsakanin shi da bukatar ta Allah ne wala ba shi ba samun biyan bukata dama ne sai kuma ya hana mu amma ya ba mu kumula ya ce illa lura ta bijiro maka ba makawa sai ka yi wuri ko kuma kila ka fita daga da'irar hukunta ko ka je ka samu wani mai mulki ka roƙa wani mai mulki zuciya ka tsayar da shi ka roƙa ce to yalla bai abubuwa sun yi abubuwa a ɗibo a daga taska a bani sai dai yanzu aka san kana bayarwa to habbajar ɗin da za a yi nan gaba na wata shida ma a ƙarfin hukumar ko a jihar sai ka canye shi ya ce bi haddil imkani shi wannan alƙali ya ba mutane damar ganawa da shi gwargwadon yadda zai iya wa ya zuzu la kuce fazul a awani ma alhajati ya halatta ya riki ma mataimaka ma alhaja in akwai buƙatar haka babu laifi ya aje ɗan sanda ya aje ojina ya aje wani ba laifi yi haka babu laifi saboda shi mai jagoranci a lokacin ya sa tsaro su kai kwarai da gaske da yake cewa wa shafa'atu wa listiza'i wal irshadi ila sulhi ai wai zuzu lil hakimi ya halatta ga alkali ash-shafa'at ya bada dai ya bada dai kar ya tabaibaye da ka'idodin da ba za a iya ba shi ma yi dai lahira Allah da ke tabaibaye neman ceton shi wala yashfa'una illa liman istaza man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni sai ya bada izini sai ya ba da izini to shi ba yana so a ba da izini a cece shi ba to dan me ba zai ba da ceto ko beli ga wani ba walisti za an halatta mashi ko ana da buƙatuwar ya rika bayar da da beli walittiza'i na istiza daga kalmar alfa'azu ne idan wani ya kawo karar wani ina bin shi dubu dari ya ce ranka ya daɗe wallahi dubu ashirin gare ni alkali ya karji ashirin din ya ba wancan a ɗaga shari'a to sai yaushe za ta kawo kenan da ƙarshen wata biyu to shi kenan kai ya haƙuri amma kai mutum kara kana bin shi ba sai ka ce a ɗaure shi magana biyan kuɗin ka ta tsaya sai ran da ka sako shi za a yi fara maganar ya za a biya ka ana sako shi kuma kai ma zai iya cewa to yaron kai daɗe da ya ɗaure ni nan awaki na uku sun mutu sittin sittin ko haka da zai tamanin cikin ɗari biyu shi saura ashirin ga ta ma zai ba ka ashirin wani ranka dai haka abin yake ai tuntuni ma haka yake ibrahim to shine alistida'u a ba da dama a rika raba bashin ko alistibda'u ko ana ta istida'u istibda'u a yanko wani rabo na bashin a ce a biya to wannan ana son alkalai su rika yin haka wal irshadi ila sulh ana son alkali ya rika shiryarwa zuwa ga sulh yamma wannan rigimar ta kuma kwa koma gida ku daidaita ba a yi kuma za ta to shi ke na ji a daidaita in aka yi haka ya yi wa hukumu yan kudu zahiran fasad hukuncin alkali yana zartuwa ne a zahiri kawai hukuncin alkali yana zartuwa ne a zahiri kawai kaga kenan shari'a na da matakai akwai matakin zargi al-muttahamu bari'un hatta tasbuta idanatu duk wanda ake zargi yana zargin ya zargi yana zargin ya yi kaza yana zargi duka ba tabbata ba zargi ne da wanda ake zargi da wanda bai da laifi da sai shi ke nan kali a yabi ya bi magana ya bi magana ya samu sun ya samu dalili a can ya samu hujja a can sai ya zata hukunci eh zargin da ake na wane ya yi sata to ta tabbata me ya hukunci dauri sai a dauri shi an fahimta to shi kenan wannan hukunci alƙali ya yi su a lahira ba a rushe shi sabo za a yi to da kan aka ce wa na ɓarawo ne a zahiri a hukuncin kotun duniya amma lahira ba zai ya zama haka in ba haka ba kana karatun tare na ga sahabbai an masu kanadi sadu sadu na biyu wa kaf an mashi abu hurairah an mashi annabi shu'ba annabi ibn shu'ba an mashi Abu Hurairah kawai mutane suka zo suka ce ina ya Rasul ya Khalifa Umar wani azalimi ne bai fitowa bai fitowa fada da mu ashe shi kuma yana kiwon dabbobi da dan domin ne a gida to da sadar da ake bashi ba zai rike shi ba ko suka kai kara kuma in yazo hukunci zalunci yake yi wanda ya bashi kuɗi shi yake ba hukunci sannan idan za a tafi yaki mugun bai zuwa tunda ya ga da mutuwa to shi kuma ka'idar umar shi ne ana kawo karar ka sauke ka dai kuma wannan shi ne adalci ana zargin shugaba ka da letar na zai ce to ana mun sauke ka ko ma gida za mu yi gama lissafi aka je aka gama bincike abu hurera bai da laifin kusi sun kwam da ga kira shi aka ce to an gama bincike ka zo ka koma gwamnan ka ya ce ko ya haƙuri ban su la ya ba su daidai su kuma sun haɗe daidai su eh ai wani shi ne maganin wasu wasu kuma su ne maganin wani idan maganin bai haɗe da maganin shi mutum sai ga abubuwa suna ta lalacewa to wannan hukuncin da alkali zai yi yan kudu yana zartuwa ne zahirin fakat a zahiri kawai akwai hadisin musalama a cikin bukari da muslim take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ana basharun lalle ni mutum ne wa innakum tahtasimuna ilayya kan kawo kara da kiwuri na wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd zai iya yiwuwa wanda bai da gaskiya ya fi ɗayan iya magana fa aka biya dinnan fa aka bi da nahwi ma asmau sai in zartar da hukuncin abin da na ci man ka zai filahu min haƙƙi a kai shay'an fala ya aku wanda ne yake hukunci na bashi hakkin dan uwan shi kar ya karba inna ma aka fa'u lahu qita'atan min an-nari ina yanko mashi wani yanki ne kawai na wuta halaka ce tsantsa ya ce faman kudiya da hudu shaiki wanda aka yi hukuncin an ba shi wani abu fala ya hiddu da wannan abu fa bai zama halal a gare shi ba illa idan kana da hukumu mutabikan da waqi'i sai dai idan hukuncin ya dace da abin da ke zahiri da gaskiyar magana wani ya kai kararka ai da rinka goma haka dai baka da hujja kai ta kana kane kuma wallahi kai ke da gaskiya kare ke na mun sai baka da dalili biya shi goma ka dauki goma ka bashi goman da ka bashi ba ta zama halal ba idan kotu ta bashi menene asalin hukuncin amma kila da gaske ne yana bin ka goma alkali ya kwaci goma ya ba wancan da yake bin ka wannan goma da aka bashi ya ci halal to da dama asalin duniya shi shi yake so ya ya tabbatar ana daga wannan shi ne a wannan maganar ƙarshe ko da ya kawo sai mu dakata nan nan da aka yi zami sai mu tashi a kitabul hukumati wanda babi ne da yake tattaunawa kan yadda tsare-tsare na hukunce suke da kararraki da sauran سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام